ya ce na ji wani malami yana cewa wai imam malik ya ce man tafakka wa lam yatasawwaf faqad tafakkaka wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man tafaqqa wa tasawwafa faqad tahaqqaqa gaskiya ne kuwa ma'anan wannan larabci duk wanda ya yi ilimin fiƙh kurum bai yi ilimin tasawuf ba fasiki ne duk wanda ya yi ilimin tasawuf kurum bai yi ilimin fiƙh ba munafiki ne amma wanda ya hada ilimin fiƙh da ilimin tasawuf shine ulama uttahaqi malami kenan mai kafa biyu wanda yake da ƙarfi da jahilin dan wanda ya tambaye shi fassarar magana wannan wannan da yake ya ji wani malami ya faɗi sai da an zamanin imam maliki ba ku tasawuf ba a zama tasawuf ba sai karni na uku kaji jahili ai shehun tasawuf na na na tabi'ai hasanul basri imam malik yana da shekara goma sha bakwai ya rasu tun yana saurayi ma tukuna imam malik ko sai da ya kai shekara wajen tamanin da wani abu kamar ya rasu a ce ba tasawuf ina su shakaranu manyan shehunan tasawuf din kuma almajirin malik ne wajen wajen wajen hadisi da furu'a almajirin imam malik ne yana daga cikin almajiran malik wajen ɗari shida da ake faɗi wanda suka rawaici mu a wajen sa shi shakaranu kuma malamin tasawuf din ne daga baya kaɗan aka samu sabibul adami aka samu su da nuni masri ga sunan har aka yi so wajen ƙarni ƙarshen ƙarni na biyu aka samu abu yazid al-bassami shi ya ƙare rayuwarsa duk a garin ƙulle-ƙullen sharri bai tsaya ya dubi ta tabai ba kullun daga yana sharri ne kana da wannan su kulle sharri ya gana da wannan bai samu damar ya duba littafin tarihi ba amma kuma yana magana cikin addini wanda duk ya samu wannan littafi da nake faɗi shajaratun nuri zakiya fi tabaqatil malikiyya zai samu bayanin addini tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa shekara hamsin da suka wuce shin addini yana hannun waɗanne mutane ne wanne ne suka raya shi suka riko shi suka ɗaiɗata suka suka suka suka watsa shi a duniya suka karfafa shi har ya kawo war haka za ka taras a sama can shehunan ɗariƙa a tsakiya shehunan hadisi da ƙur'ani a ƙasa shehunan ƙuru'a su waɗannan na ƙuru'a kamar kuku kuku ne masu bada abinci idan babu su zamu rayu su kuma masu hadisi da ƙur'ani kamar masu zuwa ne su girbi su zuzzubo a cikin buhuna su kawo gida in babu waɗannan masu girki za su samu su girki su ko ulama tasawuf rijalul ma'rifa su ne masu yawo su duba ƙasar da ta kamata wannan shuka mata gero wannan shuka mata dawa wannan shuka mata masara wannan yanayi kaza ya dace da kaza zo su tari gonar su noman su shukan su noman su gyara in sun girbe waɗannan ko su zo su ɗauka amma shi wannan ai bai sani ba shi na gida kuku bai san bai san yadda ake waɗannan duka ba malamai suka sun buga misalin ilimi yadda yake suka ce ilimi misalinsa kamar gyaɗa ne mutum ya zo bai taɓa ganin gyaɗa ba yana jin labarin gyaɗa gyaɗa gyaɗa gyaɗa gyaɗa sai rannan yana nan sai aka yi shari'a an yi wa wani mutum ta'adi an yi wani mutum ta'adi a gonarsa na gyaɗa sai aka je aka ɗebo abun nan ganyayen gyaɗan aka nuna wa alƙali yana zaune sai alƙali ce a je a duba banna sai aka ɗauki ganyen gida aka tafi da shi wanda bai taɓa ganin gida ba sai ya samu gida haka a sumbi a a dofa ne a gona da Allah bai ga gida ba ya ganta ko shi kenan sai ya tafi garin sai na ba da labar ni na san gida ni na san gida ni na san gida wani kuma sai ya zo ya tadda an girbe gidan an an ciro ta an zo an zuzuba a kwando farare haka shi ko bai ga ganyen ba can da aka ce gida to sai ya daga yana duba wannan shine gida na da na jin labarin gida shi wannan shine gida shi kuma sai ya koma garin su yana ba labarin gida wani kuma da ya zo sai ya tarar an kare ta tana tana jaja jaja ba mutuke ta ba sai ya ce wannan shine gida eh shine gida ya duba shi ma koma garin su ya san gida wani kuma sai ya zo ya tara an bare ta ana dakawa ga ta fara rabi rabi ana ana ana ana kirbawa wannan shine gida shine gida wani kuma sai ya zo ya tara an an gama kirbewa din tana har tana haɗe da manta amma ba riga an tace an mai da ta karago daban mai daban ba kowa ya koma garin suna ba da labarin gida don Allah in sun haɗu akwai mai gaskata dan uwansa wannan ce in ka jance gida ganye ne wannan kai ce in ka jance gida wani abu ne fari mai kwanzo wannan ce ƙarya kake yi in ka ji gida wani waɗansu ƙwayoyi ne jajaye wannan ce ƙarya kake yi in ka ji gida waɗansu waɗansu waɗansu farsa farsa ne ɗan ƙanana farare wani ce ƙarya kake yi in ka ji gida wani abu ne ke babbe in ka girgiza shi a cikin akwashi ko cikin abin da yana haka kamar mai zai fito kaman fate-fate shi ne gida don Allah mutumin da ya biyo gida tun ranar da aka yi ɓannan ya jira ta har ta nuna aka farɗe ya ga ganyen da aka juye ya ga ganyen ya ga wannan farin aka inka aka zo aka ɓare ya ga ƙwayoyin aka murza ya ga fararen aka kirɓa ya ga wannan fate-fate ɗin sannan aka zo aka tace aka ware mai waje ɗaya aka ware tunkuza waje ɗaya da Allah wani labari za a bashi na gida wannan ba za a gaskata shi ba to su ne malaman ma'arifa malaman ma'arifa kenan a cikin addini su ba za a jayayya da su ba wanda ya jayayya da su duka jahili ne ke gaskata shi Qur'ani ne sun riga ka sun fi ka sanin sa hadisi sun riga ka sun fi ka sanin sa lukan larabawan da wasu nan da menene sun riga ka sun wasu san wannan sannan duk suka ajiye sai suka koma wajen Allah Allah ya ba su bayani cikin Allah ya ce wattaqullaha wa allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah zai ba ku sani Allah ya ce allama allama bil qalami allama lisana ma lam ya'lam ana ba da ilimi ta hanyar alƙalami ana ba da ilimi kuma tsakani da Allah allama bil qalami allama linsana ma lam ya'lam suka wuce neman ilimi da alƙalami sai suka zuba wa Allah ido kurun da tarbin su suka sunkuya wajen Allah a masallaci suna neman ilimin wajen sa kuma ya alƙawari zai bayar har aka kai ga tunkuza tun ana ganye yanzu na hayi jayayya da su inda kunya to duk wanda yake jayayya da su ba shi da kunya wanda kuma ya bi mai jayayya da su din ba shi da rabo ɗan tawaye ne kullum su ne shugabannin gwamnatin musulunci a kowane zamani akwai su domin su ne malaman duniya su ba malaman ƙasa ba ne ba malaman gari ba ne ba zama malaman anguwa akwai malamin anguwa a kira shi zai rarra suna akwai malamin gari da duk garin na yau ba kamar sa akwai malamin ƙasar da duk ƙasar nan ba mu da kamar su ne akwai wanda in za a nuna a duniya wanda suka yi zakaru a kowace ƙasa a ji a haɗa su su ne malaman duniya su da rijal ma'aikati duk wanda ba ya da waɗannan abubuwa ba dama a samu irin wannan ya zan bai haddace Qur'ani ba bai san hadisai ba bai san ma'arifa ba ba zai yiwu ba idan baka san alkur'ani ba baka san hadisi ba baka san ma'arifa ba to ba yadda za a yi ka shiga cikin cikin hayi din kashi na sama din ba zai yiwu ba don ka riga ka na ƙasa tun daga ƙasa sai dole a same ka ka san qur'ani dole a same ka ka san hadisi dole a same ka kuma ka san waɗansu kayan aiki wanda za a samu tsakanin qur'anin da hadisin domin in ba kayan aiki ba zai yiwu ba da suka war wannan ne mutum ya zo ya ga wannan masallaci mutumin kawai ya samu kuɗi ya je ya ga wannan masallaci sai yana so a je a shata masa a garin su a daji can sai aka je aka shata masa sai aka shata sai ya sai ya zo ya ga an sa katako an sa katako an tokare da katako sai ce wa yake masallacin katako nake so ni masallaci irin na alhaji abu nake so ba masallacin katako ba shi bai san sai da katako abin yake yi ba yanzu in ba katako za a iya wannan zubi za in ba katako za a iya wannan zubi to shi bai taɓa sanin wannan ba haka ya gani shi kawai yace da yazo ya ga an sa katako an tattoka yace shi bai ci a masa masallacin katako ba sai ya ta cirewa yana jefarwa ya ta cirewa yana jefarwa shi ga abubuwa suka ta rushewa wai shi ba irin wannan masallaci ta yi masa ba bai ci a yi masa masallaci mai wacila ba bai ci a yi masa masallaci mai katako ba masallaci yake so irin irin na zamani me ya jawo masa wannan rashin sanin abun baya yiwuwa sai da kayan aiki dole sai an nemo katako dole sai an nemo kusoshi dole sai an nemo waya dole sai an nemo wani karfe wanda ba ruwanka da shi da kai baka taba ganin sa ba yanzu cikin wannan duk mun ga karfe nan mun ga katako mun ga kusa yanzu in ba su akwai zai yiwu wanda bai san sai da kayan aiki ba ba zai sani ba sai tsammanin kamar gini bari ba ne ake yin sa har ya a kare ba kusa ba katako ba karfe to haka jahilai ba fata qur'anin nan a titi suna fassarawa suna tsammani haka abin yake yi wa dole sai da kayan aiki ba ne mutum to alhamdulillah babu abin tausayi sai jahilin da bai taso cikin gidan addini ko gidan babban gida mutanen kirki ba wannan nan da nan sai yan banza su farauce shi tafi da shi ba da matokara kaman kaman mota ce ba birki kaman doki ba igiya kamar takardu ba danne ba ba dauri iska nan da nan ta buga sai ta tafi da abinta ta watsa kawai ai kokari Allah ta taimake mu إن الله عليم خبير inna Allah sani Allah alimun mai ilim masani ne Allah Allah masani ne khabirun yana sai da komai da komai alimun wato mubarak khabirun ya fi mubaraka akan alimun wato alimun da alimun da khabirun misalin sa kamar direba mai iya gyaran mota khabirun kuwa kamar injiniya wanda zai iya warware ta tsaye komo ya hada ya tuka shi to bambanci tsakanin alimun da khabirun kenan amma duk sunayen Allah ne Allah masani ne ko mai tsananin sani ne ya san jiskiyar da kulliyar ba wani abin da zai dame shi domin direba da ya san mota in an samu wani direban da zai iya wuri gyaran da bai iya ba shi sai ya tsaya wuri iyakar ilimin sa ya kare wannan mai gyaran ko in ya gyara sai ce kai wannan kan sai makaniki makaniko in ya zo wani wuri sai na shi ma ilimin ya kare to amma injiniya sai ya zai ya warware ɗaya ɗaya ɗaya sai ya mayar a tada motar ta tashi tafi alimun khabirin kenan
قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما دخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير.
قالت الأعراب آمنا mutanen ƙauye sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna masa suna suna daga murya suna ce mun yi imani da kai mun yi imani da kai Allah ce ga ya mutu ya rasu kuma imani ya zama abun gori ne sun yi imani da kai din ba kai ne ya kamata kai musu gori ba su ne za su yi gori don sun yi imani da kai sai su yi gori a wannan ba halin mumini ba ne hali da dai sun ce sun musulunta ne sai a gaskata su amma mumini ai ba zai haka ba, mumini ai mai ladabi ne a gaban ka ya rasulullahi har da lara mutanen ƙauye tsara sun ce amanna mun yi imani
كلهم تؤمنوا ko ka ce musu lam tu'minu ku dai ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku ce dai mu dai musulmi ne bambanci tsakanin musulmi da kafiri shine bambancin tsakanin musulmi da mumini bambancin tsakanin mumi- musulmi da mumini shine bambancin da yake tsakanin mumini da musini ainihin bambancin musulmi da kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da bambancin ne هي الفرق بيننا وبين اليهود sallah bambanci tsakanin musulmi da kafiri ne shi ainihin kafiri baya sallah kafiri bai gaskata alqur'ani ba bai gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi musulmi yana sallah ya gaskata Allah ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu abubuwa da aka ce ba su da kyau bai iya ya bar su ba waɗansu abubuwa da aka ce suna da kyau bai iya ya yi su ba ba zai iya ba to wannan musulmi ne ba mumini bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min yace lokacin da mashayin giya yake shan giya ba mu'mini bane shi dai musulmi ne tunda ba kafiri bane lokacin da barawo yake saka ba mu'mini bane musulmi ne tunda yake dai ba kafiri bane lokacin da mazinaci yake zina a lokacin shi ba mumini bane shi dai ba kafiri bane musulmi ne tunda ba kafiri bane kama wannan halaye duka ai mumini baya yin su to saboda haka Allah yake cewa ka ce su ce su musulmi ne amma kar su ce su mumine ne ai ba mumine bane haka mumini yake walakin qulu aslamna ku ce mu dai mun musulunta amma kar ku ce mu mumine ne لما يدخل الإيمان في قلوبهم walamma yadkhul iman fi qulubikum domin imani bai shiga zuciyarku ba إلى الآن لكنه يتعب har yanzu ku dai musul- musulunci ne kuke da shi amma imani bai shiga zuciyarku ba وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم wa in شيئا tudi'u Allah amma idan dai kuka kuka kuka bi maganan Allah wa rasulahu kuka bi maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yaridkum min amalikum shay'an Allah ba zai rage muku ladan aikin ku ba kowanne daga ciki إن الله غفور رحيم inna Allah sani Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai tausayi
إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن تسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم وأن عليكم الإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله innama almu'minuna wanda ya kamata su ce su muminai ne bari ku ji yadda muminan suke innama almu'minuna iyaka dai muminai na gaskiya allazina waɗannan amanu billahi wa rasuli wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah thumma lam yartabu ko ko sun yi shakka ba to su ne muminai وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم kuma suna jihadi da dukiyoyinsu suna jihadi da rayukansu wannan su ne muminai
في سبيل الله saboda ɗauka addinin Allah أولئك هم fi sabilillahi ya zo a cikin Qur'ani wajen sau 60 sabili sabili sabili daban ko ya zo sau 116 amma duk da haka jahilin nan yana gaya jahilin ɗan uwansa duk inda ka tadda sabili a Qur'ani shi an mai kyau ɗari shi an ba kyau duk inda aka samu ɗariƙa su Qur'ani to bai da kyau amma sabil kina da kyau duk sabil na Qur'ani mai kyau na duk ɗari na Qur'ani mai muni na jahili ai sabil ya zo a cikin alkur'ani sau ɗari da goma sha shida amma a ciki akwai ai sabil lagayi hanyar mata wai yaro sabila rushdi da ta wai yaro sabila lagayi yadda ta sabila sabila lagayi din ma mai kyau ne فالذين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا يا الشيطان سبيل الطاغوت ما من كونه jahili bai sani bai yanke qur'ani hukunci bai san qur'ani ba tariq kuma Allah ya ce innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa wannan tariqa ba ta da kyau jama'a wannan tariqa ba ta da kyau ko ba ba qur'ani take ba mutanen da suka yi zalunci kafaru suka yi kafirci wa saddu an sabilillahi suka tsare mutane gaba da shiga hanyar Allah wa'annan mutane qaddalu sun bata zalalan bata ba'idan mai nisa innal ladina kafaru wa zalamu wannan ko wanda suka yi kafirci wato waɗancan yahudu kenan innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qaddalu zalalan baida wannan ko kafaru wa zalamu sun kafirci sun yi zalunci zaluncin nasu shine yahudu ne suka yi zalunci wa'annan na farko sune nasara innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qaddalu zalalan ba'ida sun bata bata mai ne sune sune nasara inna lana kafaru wa zalamu su kun sune yahudu sun zalunci maryam sun ce ta yi ta yi ta yi ta yi abin da ba shi da har ta yi har ta samu ciki sun zalunci annabi isa suna neman kashe shi Allah ya karbe shi to waɗannan inna lana kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum Allah ba zai musu gafara ba wala liyahdihum tariqa Allah ba zai shigar da su tariqa ba ga Allah wannan tariqa ba ta da kyau yadda duk tariqa Qur'ani ba ta da kyau illa tariqa jahannama khalidina fiha abada Allah ba zai sa su hanya ba in ma zai sa su hanya sai dai ya sa su tariqa jahannama hanyar jahannama to kaji mummuna hanyar kenan to a qur'ani babu wa alla yastaqamu ala tariqati la asainahum ma'an gadaqan wannan tariqa ba ta da kyau ba qur'ani take ba a cikin alqur'ani ba a ce um, uh, واسترفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ولا طريق بعد ذلك يا جماعة da akwai ɗariƙa masu cewa masu cewa ƙur'ani da dama akwai munanan kuma a cikin ƙur'ani wa sabil ko masu cewa su suka fi yawa akwai kuma munana din a ciki bai kamata mutum rika yankewa alqur'ani hukunci ba ko malaman ma ai da bi suke alqur'ani ba ta ba ta yanke masa hukunci balle irin wannan malamin jahilai
ulaika hum salihun wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sake yin wata shakka a cikin imanin su ba suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu ulaika waɗannan hum sune asadiquna wanda suka yi gaskiya a cikin cewa su mu'minai ne suka mu'minai ne na gaskiya
lahum ata'allimuna allaha bi dinikum ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم وأن عليكم الإيمان إن كنتم صادقين
ولتعلمون الله قل يا موسى يا رسول الله أتعلمون الله بدينكم me za ku gaya wa Allah Allah ne za ku gaya masa ku mu'mine ne ku mu'mine ai Allah ya fi kowa sanin abin da kowa yake ji ai in kana gaya manzon Allah magana kamar kana gaya wa Allah ne eh ai kamar Allah suke gaya wa lokacin da suke damu annabi da cewa amanna amanna amanna din kun ga ya musu asallimuna Allah bi dinikum za ku gaya wa Allah addininku wallahu ya'lamu ma fi samawati wallahi shi Allah ya rabu ya san ma duk samawati abin da yake cikin samai ba bai kuya masa ba da abin da yake cikin kasai duk bai goya masa ba wallahu bi kulli shay'in wallahi shi Allah alimu madani ne bi kulli shay'in ya san komai da komai duk ko ya san komai da komai kulliyat da juz'iyat ma'anan kulliyat da juz'iyat yanzu nan idan mutum ya shigo ya kirga mu ya san mu nawa ne kulliyat kenan amma juz'iyat ya san gashi nawa ne muke dauke da shi ya san shekaru nawa nawa muke dauke da su ya san wadannu nawa nawa muke dauke da su ya san kwanaki nawa nawa muke dauke da su ya san sa'o'in mu nawa nawa ne ya san awon mintocin mu nawa nawa ne duk bai sani ba ya san nauyin nauyin jinin mu nawa ne kwayoyin jinin mu kwayoyin namun mu nawa nawa ne duk bai sani ba to Allah haka ya san juz'i ya san kulliyat ya san juz'iyat komai kankantar abu ya san shi komai girman abu ya san shi
yamunnuna alayka an aslamu yamunnuna su ne maka gori ya rasulullahi wai gorin da suke maka an aslamu wai su sun musulunta har suna maka gori da cewa sun musulunta
la tamunnu alayya islamakum kul da ya musu ya rasulullahi la tamunnu alayya islamakum kar ku rika min gori da musuluncin ku walakin Allah munnu balillahu yamunnu alaykum bai Allah munnu alaikum an hadaykum lil imani in kuntum sadiqin ai Allah ne ma ya kamata yayi muku gori kuna batattu ya shirye ku ya shigar da ku hanyar zuwa aljanna shi ne ya kamata mu gori ba ku ne za ku annabinsa gori cewa ai kun yawaita masa jama'a ku ne kuka mara masa baya ku ne kuka karfafa shi saboda kun yi imani wannan ba ku ne za ku annabi gori ba Allah ne ya kamata ya muku gori da fitar da ku daga cikin kafirai ya sa ku cikin musulmai ya fitar da ku cikin masu shiga wuta ya sa ku cikin masu shiga aljanna
in kuntum sadiqin in dai kuna da gaskiya cikin imanin ku cikin cewa ku ku mu'minai ne إن الله يعلم غيب السماوات إن الله تني الله يعلم يا سن غيب السماوات أبن ديك فكي أسما
والله بصير بما إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله يا سن غيب نسما دا غيب نكسا والله بصير بما تعملون Allah shi mai gani yana gani abu da yake aikata mun sha yin bayanin gaibu yadda su jahilai suke cewa akwai shi wannan shugaban jahilai yana cewa in ka ce dan hoje wali na waggaya maka in ka ce shehu tijani in ka ce amur tijani ba shi shehu tijani in ka ce amur tijani na waggaya maka in ka ce zukati wali na waggaya maka domin wali ta ka gaibu na gaibu kuma a sanya sai ta hanyar wahayi wahayi ko sai mala'ika ya zakka mala'ika ba ya zuwa wurin wani sai wajen annabi to waggaya maka su waɗanga waliyai na ka sani gaibu na ka ji jahili miskini ba haka abin yake ba gaibu alkur'ani ya kasa shi hawa biyar hawa na farko shine na Allah shi kadai ba wanda ya san shi sai shi kamar yadda suratul naml take faɗa mana qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ga yawa duniya sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai to wannan gaibu ne wanda Allah kadai ya san shi akwai gaibun da annabi Muhammad shi kadai ya san shi sama da ƙasa duniya da lahira ba wanda ya san wannan gaibun sai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuwa in ji ayar Ali Imrana ba ayar Namli ba wannan ayar Namli na karanta ayar Ali Imran tana ce mana wa ma kana Allah liyudliyakum ala al-ghaibi ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله Allah ba zai sanar da kun gaibunsa ba, amma Allah yakan zaɓi wanda ya ga dama a cikin manzanninsa ya sanar da shi ku dai na ku yi imani da Allah da manzansa. Dukkan manzannin Allah zaɓaɓɓu ne, to wanne ne fiyayyen zaɓe ɗansu? Wannan musulun to shi ne kenan. Walakin Allah ya tafi min rusuli, min rusuli ya ce, bai ce ya tafi rusulahu ba, balle gaba ɗayansu. wani daga cikin manzanninsa to dukkan zaɓaɓɓe ne to zaɓaɓɓen zaɓunsu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ya san wani gaibu wanda kowane halitta daga cikin halittar Allah bai san wannan gaibun ba daga Allah sai shi wannan ayar ayar duka ayar zukhru tana ƙara mana ƙarfi akan wannan wanda take cewa kulin kana lirrahmani waladun fa na wurrahmani da Allah yana da da na bi kowa saninsa domin ni ne farkon bayin Allah ni ne fiyyin bayin Allah ga ya duniya haka ya rasulullahi kamar hadisin da yake ta li waqtun ma Allah la yasuni bi malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah komi isan mala'ika dan kusaci bai san halin da ke ciki da ni da Allah ba komi girman manzo dan manzanci bai san halin da ke ciki ni da Allah ba to wannan ya bashi wannan gaibun kenan da wannan aya da wannan aya da wannan hadisi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam gaibun da dukkan halitta ba san shi ba sai shi kadai in ka ji masu yabansa suna cewa basirun bisirin gaibi qabla kiyani to ga inda suka samu gaibu na uku ya keɓanci annabawa su kadai wanda ba annabi ba zai shiga cikin wannan ba ayatul ayatul jinni ta faɗa mana wannan ta ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin Allah shine masalin gaibu ba zai sanar da kowa gaibun nan nasa ba sai dai wanda yake yarda daga cikin manzanni manzanni ya dukkan su yardattu ne kowa sai yardattu ne kashe kenan suna da wani gaibun da Allah ya sanar da su wanda bai sanar da waɗanda ba su ba a cikin wannan gaibun ne muke ji annabi Isa yana ce wa unabbiukum bima taquluna wa ma tattakhiruna fi buyutikum annabi ni zan ba ku labarin abin da zan baka labarin abin da ka ciwo da gidanka yanzu nan in baka labarin abin da ka ajiye a gidanka in baka labarin abin da zaka ci gaba a cikin muke jin annabi Yusuf yana cewa tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasabtum fadharu fi sunburihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma yati ba'da dhalika sab'un shidabin yakunna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tu'minun thumma yati ba'da dhalika amun fi yughathu an-nasu bi yadirun bayan shekara bakwai kaza kaza zai faru bayan wasu shekara bakwai din kuma kaza kaza zai faru bayan wasu shekara bakwai din kuma kaza kaza zai faru daga yau ne nake magana ya bada labarin shekara bakwai bakwai sau wannan ba gaibu bane to a cikin wannan nasu na annabawan kenan gaibu na hudu na siddiqai ma'anar siddiqai wanda suka yi mubalaga a cikin gaskata Allah da gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka wuce mu'minai wajen gaskata Allah da gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam siddiqai wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna to wannan suna da gaibu da Allah ya sanar da su ko maza ne ko mata ne to wannan makamin ya halatta mace ta hau kai annabta ne mace ba ta hawa da gurbaniya amma siddiqiya mace tana hawa har har matukarsa in dai bai kai gurbaniya mace tana hawa muna da qur'ani ya gaya mana wa ummuhu siddiqatun kana ya kula ni ta'am uwar annabi isa siddiqiya ce ta cikin wannan gaibu maza da mata Allah ya sanar da su wannan gaibu a cikin mata a nan ne aka samu wahayi wanda aka yi wa mata suka san wannan gaibu a ciki ne aka samu wani malami wanda Allah ya tura annabi Isa je karatu wajensa shi ko malam ne gurin ba annabi bane ai ina cewa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma da Allah ya tura annabi Musa je karatu wurin wani bawan Allah wurin wani bawan Allah in ji Allah tafi kai karatu wurin wani bawa na wanda na ba su ilimi daga ni sai shi da yadda zai ɗauki yaron su suka je suka tadda bawan Allah din sai ce halatta biyu kara an tuwalli wani ma wurin ka rushida a daga masu malam ko za ka yarda na bika ka sanar da ne cin abin da Allah ya sanar da kai na shirya qala innaka lan tastati'a wa yusarra sai malami yace ya Musa anta ala ilmin allamakahu Allah wa ana ala ilmin allamanihi Allah innaka lan tastati'a wa yusarra Musa kana kan wani ilimi wanda Allah ya sanar da kai ni ina kan wani ilimi wanda Allah ya sanar da ni ko ka bi ni abin da ke za mu shirya dan ba za ka yi hakurin abubuwan da nake yi ba za ka tambaye ni ko ba na son a tambaye cikin harkokina fa innaka lan tasawya bai sawa qala satajidna insha Allah sabiran wa la ati laka amra yace in Allah da raga ta mara za ka same ni mutum mai hakuri mai hakuri in Allah ya so ba zan saba maka ba duk umurin da ka bani shi kenan da aka yi haka a fasalaka ta in fara da yake ina karanta so zai mai sura sarari insha Allah sabir wala ashir kamra qala fa in tabatani fala tasalni an shay'in hatta uhdita laka minhu dhikra to in ka bi ni sharadi kar ka tambaye ni komai da nayi sai dai in ni na fara yi maka maganan abin na gaya maka amma in da bai ce ba ko to kai kar ka tambaye ka ce min komai fantalaka hatta idza rakiba bis samiyati kharaqaha suka tafi suka je ne sai ga kogi suka nemi jirgi ba samu da wuri ba sai suka samu wani mai jirgi sai ya dauke su suna cikin jirgi da suka tafi tsakiyar kogi sai malami ya dauki gata yana huda jirgi yana saran jirgi yana hudawa yana sara yana huda yana sara yana huda sai mai musa ce a karabta hali tukur da ala da kar yi da shi a lura a'a malam ku da jirgin za ka yi don ka harkar da jama'a amma ka yi mummunan abu ga harkar da dukiya ga harkar da rayuka Allah ba zai yarda da wannan ba wannan mugun aiki ne sai ce alama kulli na karanta sabiya bai yi sabra ashe tun da ban ce ban kai ba za ka yi hakuri da ni ba ba za ka yi min hakuri ba qala in sa qala la tu'akhidni bima nasi wala turhini min amri yusra min amri usra yace don Allah mantawa ne kai hakuri ba zan sake ba dan Allah kai kai hakuri wallahi mantawa ne ba zan sake ba in Allah da zan sake ba suka tafi fasaraka hatta zala ya gulaman fa qatala qala qatalta nafsan zakiyatan bi ghayr nafs daga shi shi an nukura sai suka tada wani yaro sai ya murda yaron haka sai ya bugar da shi a bango ya kashe shi sai annabi Musa ya ce a qatalta nafsan zakiyatan bi ghayr nafs haba malam yanzu yaro mai kyau karami wanda bai sabi Allah baka kashe shi ba wai ya kisan kai ba ba yayi laifi baka kashe shi sai ce a alaqul laka innaka lan tasdiya mai yasa ba ashe da ban ce maka kai ba za ka yi hakuri ba ba za ka yi hakuri da ni ba qala in sa'altuka ashe ba da fara ta hanni ka barak ta min yusra yace to daga wannan kam in na sake tambayar ka in yazo ka kore ni hakika ka cika alƙawarin ka da hanzarinka ni ne ban cika alkawari na da hanzarina ba fantaga atta za ta raka da sun sama ala fa abu yubayyibu ma wa da ya tijara yi da yan qaddafa qama ka lau shi da ta fata da ajra da suka je suka da wata katanga suna neman rushewa sai malami ya giggita giggita gyara gyara annai Musa ce haba malam garin mugayen mutane wanda muka tafi neman inda za mu sauka mu sauka kurum mu huta mu shara mu ci abinci suka hana mana wurin sauka sannan kaje za ka yi musu aiki ba lada suka biya ka ba komai ba wannan in kana zama ada sai su biya ka lada ne kai musu wannan aiki sai ce shikenan a za ka ku bane bane daga yau shikenan ni na sallame ka ba za mu iya tafiya da kai ba amma kamun na sallame ka karka tafi ka ce ka gamu da wani mugun mutum mai kisan kai mai mai mai fasa jirgi mai harkar da mutane a ruwa mai mai kaza mai kaza sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati sabra da sannu zan baka labarin abin da ka kasa yin haƙurin nan nasa duka zan gaya maka labarin amma sabinatu fa kana li masakin ya'maluna bil bahri fa rabta wa na'ibaha wa kana ra'ahu malik ya'khudhu kull sabinatin rasba wa amma al-ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yulhiqa wa ghayran kufra wa man jidaru fa kana ghulamain yatimani fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahu wa yastakhrijahu kanzahuma rahmatan min rabbik wa mā fātahum min ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا yace abin da yasa na huda wancan jirgi wato bayan zamani kaɗan nan yana zuwa za a yi wata gwamnati mai zalunci mai ƙwace jiragen mutane to wannan mai masu jirgin marayu ne in na huda jirgin ya an an je an kimar da shi ba gyara ba in an zo kwace jirage ba za a karɓa za a ɗauki fashashe ba za a bar musu to in an bar musu nan in suka gyara za su rika samun abinci a cikin kogi shi yasa na ɓata musu jirgin kuma yaro da na kashe iyayensa mutanen kirki ne in ya girma zai zama kajiri ka san soyayyar da take tsakanin iyaye da ɗansu mai yiwuwa ne ya ja iyayen nan a cikin kajirci garar na kashe musu shi tun tun yana karami bai girma ya kafirtar da su ba Allah ya ba su waɗansu na gargari ka san da yawa yara sun girma sun tadda iyayen suna zikirin Allah suka fidda iyayen su suka raba su da istighfari suka raba su da salatin annabi suka raba su da la ilaha illallah idan maza sun kasa sai su gayyato mata daga cikin gidajen mijin su zo su ta kuka gaban tsoho baba ka ba mu kunya yanzu kai ne mushriki yanzu an rika cewa baban mu mushriki an rika cewa baban mu mushriki su bace masa da kuka su ce tijjaniya ce na bari wai ya bari yanzu mutuwa waɗannan suna gana na bari ba su kafin da ubansu ya ce ya bar alkawarin Allah na istighfari ba zai tuba wa Allah ba ruwansa da shi alkawarin salatin annabi ba ruwansa da annabi daga yau ba zai masa salati ba la ilaha daga yau ya bari ba zai ƙara faɗi ba yanzu mutum wannan wanda ya ja iyaye da cikin wannan halaka mutuwar tana karami bai shi ba ko kuma wannan bai faru ba ya faru da yawa to shi ne yace na kashe shi domin kar ya girma ya lalata iyayensa gida kuma da na gyara na marayu ne waɗanda ubansu mutumin kirki ne iyayensu mutanen kirki ne muminai ubansu ya mutu ya bar musu wata ajiyar kuɗi a cikin gidan ya binne musu to in gidan ya rushe ya lalace ya zama kufayi wannan dukiya sai su lalace amma yan gyara musu sun je cikin gidansu za su gane ajiyar ubansu abin da na sa ne wannan kenan amma duk waɗannan abubuwa da na yi ba fari ne na sa kai na ba kuma fa altu na miri ba ni ne na sa kai na na yi su ba wanda ya ce maka wa Allah na humilla na ilman din nan wanda ya ce maka yana da wani bawansa da ya sanar da shi wani ilimi din nan shi ne ya umurce da wannan to don Allah wannan malami ya ya ya san wannan yaro zai girma ya zama kafiri ba ya gaya mana gaibu ne ai gaibu ne ko yaye ya san za a yi wata gwamnati a zalo mai kwata jirage yaye ya san wannan yara ubansu ya binne musu kuɗi duk ba gaibu bane ko qur'ani bai mana hikayar abin ba bai tabbata ba to gaibu siddiqai kenan ya faru kuma ga siddiqan zamanin mu sannan abubakar da ya zo rasuwa ya gaya wa Esther Aisha ya ce ya yata na baki kwandon da biyu ashirin ba ki sa an ɗebo mini ba gashi zan mutu shi kenan ya zama kayan gado tun da baki hauzi ba magada na kuma ma antum illa ma hum illa akhawati wa uktati magada na ko ku biyar ne yan uwanki maza guda biyu yan uwanki mata guda biyu sai ta ce babana na san yan uwana maza guda biyu na san yar uwata mace guda ɗaya asma'u wace ce ta hukunta mu mata sai na bakar ce za ta banne nuraha jariya tana ciki ina ganin ta bata za a yi ba bayan sai na bakar ya rasu matar ta haifa bayan ta sai aka samu ya mata aka samu ta ummu kulso yaya aka yi abakar ya gane matar tana da ciki amma bata za a yi ba ba gaibu wani wannan gaibu ma mai tsananin gaskin yana da cikin guda biyar din wanda aka samu a qur'ani aka samu a cikin hadisin bukhari cewa khamsun la ya'lamuha illa Allah inna Allah inda ulil musta wa yunzilu ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ya'lamu ma fil arham wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taktubu ghadan wa ma tadri nafsun la ya'lamu abuwa guda biyar suna daga cikin gaibu sanin abin da ke cikin cikin mace abin da za ta haifa ko ko ta mata kowace sai Allah to da Abubakar ya gane ya sani ba gaibu wani ashe siddiqai suna sanin gaibu gaibu na biyar ya keɓanci kowane malami da Allah a damin da Allah sanar da shi sawa'un musulmi ne ko kafin duk ɗaya da auren Allah wannan gaibun Allah ba kishin sa na ilimi na ilimi su aristo kafiran zamanin da wanda zai baka labarin sama ya baka labarin yadda wata yake yadda rana take yadda yadda taurari suke gudana aristo ya baka labarin sama bai je kuna da shi a kasa amma ya baka labarin sama kuma kafiri ne a cikin wannan ilmomin ne aka samu kimiyya mutum yana zaune a nan ya gaya maka ce gobe a amerika za a yi zafi awo kaza sanyi awo kaza a amerika ma a washington kaza a brazil kaza a gari kaza kaza a gari kaza kaza a gari kaza kaza sannan ya yawo europe yace a London kaza a Norway kaza a Faransa kaza Belgium kaza wuri kaza kaza ya koma Asia ya kiga maka gari gari ya dawo Afirka bayan ya je Australia amma shi yana nan ne ba yace gobe ko ka karya daji ko ka karkata abin da ya faɗa maka na haka yake ko ko yace maka jibi ko ko yace maka watan gobe za a kama rana watan jibi za a yi kusuri ko ka karkata ko ka yi dole zai abu zai faru ngai ku ne Allah ya riga sanar da shi kuna tafiya zai ce maka nan in an tona za a samu fetur wata kila shi ba ko ne kai dan kasa ne shi bai shiga kasar ba kai baka shiga ba shi ya ga fetur a wurin kuma in an tona sai a samu yayin ya san wannan gaibin da yake koyi cikin cikin kasa siminti gas mas abubuwan da ake samu a kasa duk gaibu ne amma daga yana wuri zai gano shi akwai shi anan kuma akwai shi ta wannan hanya ne mutane suke samun gane waɗansu kimiyoyi na abubuwan ban mamaki kana zaune da matarka watanni za ta je rana ɗaya wajen likita zai ce mata za ta biya ya biyu ta zo ta ce maka mai gida likita ya ce a shirya min kayan jiragen guda biyu wai tagwaye zan aifa kai da take wajen ka baka sani ba likita rana ɗaya kawai kan ta ce wai ya biyu za ta aifa ko ya faru ba kai ku ne ko ka jan ba ya san da shi ta hanyar likitancinsa to wannan gaibun ana samun sa ne karkashin wala yuhitu da bishay min ilmihi illa bima sha'a bayan Allah Allah ba zai sanar da su komai wata ilimin sai abin da ya ga dama ya sanar da su dan kadan don dan kadan din kenan Allah yake sanar da bayinsa tun daga siddiqai har zuwa malamai musulmi har zuwa malamai kafirai to maganan gaibu kenan idan ku ji wani yana babatu yana babatu gaibu na wasan gaibu gaibu na haka ne gaibu iri iri ne yanzu muna zaune nan in akwai wani mutum ya iya mota ban san shi ba ban san ya iya mota ba yaushe zan gane direba ne wanda ya san shi ba ya zai na tuka mota bai sani ba ko yanzu in na ga mutum nan ma da shi zan gane wanda ban san shi ba ne zan gani in gane ma da shi ne wanda zai zuwa haji ba wani uniform na haji a jikinsa ya zan yi san ya je haji wanda ya sani ba wanda sani ya sani yanzu a cikin mu nan inda wani wani officer na police ko wani ofisa na na soja in ya zo nan ya zo da zanna bukar ɗinsa da farin kaya yaushe zan gane ba san shi ba to wanda yake ya san shi ba ba sai in gaskata shi ba ta haka kai gobe suke wani wani ka sani wani baka sani ba wani dan uwanka ya sani wani dan uwanka bai sani ba ta haka abin yake tartibi tartibi tartibi duk wanda yake bin wannan irin hanya nasu yana nema ya rushe rayuwar musulmi ne da addini gaba ki da saboda bai kyarkara bukatarsa Allah ya kiyaye yaran gaibar samawati ba Allah shi ne masanin gaibun sama da ƙasa Allah wa Allah basirun mai gaine bima ta'amaluna yana ganin abin da kuke aikatawa suratul qaf wannan ita ce suratul qaf makkiyatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina makka aka saukar da ita tana da ayoyi arba'in da tana da ayoyi hamsin wa arba'una ko tana da ayoyi arba'in da biyar بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيضا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتناها فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكر لكل عبد منيب wannan harafi guda ɗaya na ƙauna kai Allah kaɗai ya san abin da yake nufi da wannan harafi ba za mu iya cewa ma'anansa ke ba kamar yadda wasu suka rubutawa a cikin littafin wai ke sunansa a'udhu billahi wal qur'ani majid ubangiji yace ya rantse da al qur'ani al majidi mai girma wannan haruffa malai sun yi maganganu da yawa a kai waɗanda suka ɗauki hanyar ana yin magana din wanda kuma suka ɗauki irin hanyar da na ɗauka yanzu na ce Allah harin muradu bi zalika su kuma sun ce haka sun wuce to waɗancan sun kasu kashi kashi akwai wanda suka ce rantsuwa ne Allah ya rantse da waɗannan abubuwa akwai wanda suka ce sunan surorin ne akwai wanda suka ce a'a baƙaƙe ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake nuna masa baƙaƙen alqur'ani da su domin shi bai bin bako yayi karatu ba waɗansu ce a'a Allah yana nuna wa larabawa ne da waɗannan baƙaƙen nasu aka shirya wannan alƙur'ani amma su ba su da iko su shirya littafi da waɗannan baƙaƙen ya zama kamar alƙur'ani kamar yadda Allah ya haɗa ruwa da ƙasa ya